أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابير قوة شدة hijira 1447 wanda ya daidai da ranar 6 ga watan 12 miladiya 2025 alkhairai da suke cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka matnul aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islam bin Taymiyyah Allah madaukin sarki ya ƙara rahma gare shi a wannan markazi mai albarka markaz iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin Munira unguwar Bani Fandude daidai kasuwar banka ne birnin Niyami a jamhuriyar Nijar wannan shine darasi na goma sha ɗai daga cikin jerin giyan karatukan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi yau za mu tashi shahi na arba'in da takwas zuwa abin da allah ya so za mu fara da fasali na biyu shine alfasulu thani fasali na biyu kulasatu madhhabi ahli sunnati fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takaitaccen bayani game da mazhabar ahlus sunna akan abin da ya shahi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai mana bayani a takaice kenan mala yake cewa min usuli ahlus sunnati wal jamaa yana daga cikin ka'idodi ko asali mana abubuwan da ahli suna suka imani da shi salamatu qulubihim kubutuwan zukatansu wa alsinatihim da kuma harasansu li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan an hita daga hiyazin ɗan shi'a waɗanda ke suka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina yana daga cikin usul na aqaid da ahlus sunna ka ce gimshikin da ahlus sunna suka gino a kai shine zukatansu ba sa kulle wani abu na makaru ko na bakin ciki ko na jin haushi ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shi'a ba su yadda da khalifancin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna suka game da sahabban manzo Allah ahli suna babu wannan kama wasafahum Allah bihi kama yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta su da shi fi qawlihi ta'ala a fadal madaukin sarki alladhina ja'u min ba'dihim wanda suka zo a bayan su bayan sahabbai sun wuce wanda suka zo bayan zuwan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana wani ikhwanina ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu suwaye su ne allazina sabaquna bil iman wayanda suka rigaye mu da imani sabon manzon Allah da salafawa na kirki da suka gabata duk ahlus sunna aqidarsa shine yayi addu'a mu mutanen kirki ahlus sunna da suka gabata na farkon su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa la taj'al fi qulubina ghillan ya la kada ka sanya kulli kada ka sanya damuwa ko bakin ciki a cikin zukatanmu lillazina amanu ga wa'annan da suka yi imani Allah kada ka sai ya kiyaye su a cikin zukatanmu rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim kai mai tausayi ne ko mai jin kai wannan addu'a ita ce ahli suna suke yi masabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waqatun nabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna kan yin biyayya ga manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi fi kauli inda yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina ko sicci zuwa ga yan baya Allah yana tsinka yadda manzon Allah halin da zai zo za a yi mayagurbin mutane shine manzo Allah yayi kashedi kada lalacewa ka ta kai ka zagi sahabin manzon Allah manzon Allah ya hana shi yasa manzon Allah ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallabi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa law anna ahdakum anfaqa mithla uhudin dhahaba da a ce ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kwatankwacin abin da yake girman dutsen uhudu na zinariya ma balaga wadda ahdihim bai kai mudun ɗayansu ba wala nasifa ko rabinsa bai kai ma'ana sai ka ɗauki zinariya tatacciya wadda girmanta ya kai girman dutsen uhud ka bayar da ita fi sabilillah kai ne don Allah don neman yardan Allah to baka kai sadakar da sahabi ta cikan hannu ba sahabi ɗibe ɗaya da hannu na wani abu ya bayar fi sabilillah baka kai shi lada ba ka koda rabin cikin hannu ya bayar ya yi ka lada saboda ya yi gajin tsoron Allah wannan kwatamce wanda ya je madina ya yi gane shi dutsen uhud haka tsawo yana kai kilomita goma sha biyu faɗi yana kai kilomita takwas duk da yake akwai saɓani game da faɗinsa da tsawonsa amma a takaice dai yana kai faɗin kilomita takwas yana tsawon kilomita goma sha biyu daga nan kenan yana kai ina a cikin garin nan tsawon shi daga nan banka ne kilomita goma sha biyu in kai za ka yi ta gari sun kai ina ai sai kusa a yi farko? eh yana wucewa ko? to a kaddara dai daga nan zuwa a yi kaga ya kusa rabin yawan kuma ko madina ka te duk da ka lega sai ka kamar ka kawo gare kuma ba kawo gare shi duka ya zagaye madina to wannan abin kaddara naka ne mallakarka ne kuma zinariya ce tatacciya saboda jin tsoronka ga Allah sai ka ɗauke ta ka ce ga ta ka ba da tafi sabilillah kuma dan Allah ka yi sai sahabi ya ɗauki mudu guda ya bayar fi sabilillah ya anta wajen ba da lada shi sahabin manzo Allah ya yi ka lada ka ko rabin mudu ya bayar ya yi ka lada saboda ya yi ka imani da Allah ai akan gane maza kafin ta gyaru ne ba sai da ta gyaru wanda suka yi gwagwarmaya suka bar dukiyarsu suka bar 'ya'yansu suka bar matayensu saboda manzon Allah sai yanzu kai da ka tarar da komai ya kare ka haɗa kanka da sahabin manzon Allah ai ƙarya ne ai da muka zo babi na hijira na buga mana misali guda kaɗai wanda ya wuce ai misali ga sahabin manzon Allah kamar a yanzu babu wanda za ka kwatanta aikin shi da na sahabi babu inda ranar nan na ce mana kamar kai yanzu a ce garin ga kamallaki farsen ɗari ko fiye da haka masu hanya biyu saman transmitter kuma kamallaki manyan gidaje naka kamallaki station station ma'ana wurin sai da mai kamallaki manyan motoci rana guda sai ka ce ka bar su saboda Allah ka tafi garin da za ka yi ibada kaɗai ka koma zero a yanzu ana samu ni na rantsa ba za ba zan yi kafara ba ko ana samu to yana da wahala irin wannan hali ne fa sahabbai suka ji labarin manzon Allah ya tafi Madina suka tattara ina su ina su suka tafi komai ba su da shi ba kuma tahiya ta ƙasa tsakanin makka da madina kilomita 400 da wani abu ne cikin sahara da dutse haka suka bin manzon Allah saboda addinin musulunci dan sai kaga wani dan iska ko sallar kware bai yi ko sai shi hawa minbari yana suka sabon manzon Allah sallallahu yana karewa lahiya ba a gama wallahi wallahi iyaka iyaka game da zagin mutanen kirki ba ma sahabi ba mutum ma in an ce ma mutumin ga mutumin kirki ne mutumin Allah ne ka kiyaye cin namun shi dan dai daga ƙarshe ba a kyakkyawan ƙarshe kiyaye malamai kullum suna mana misali a ce mutum mutumin kirki ne mutumin Allah ne ka ci naman shi ka zage shi ka ci mutuncin shi to ka ci wa kanka guba sai a waye gari ayyukan ka duka sun lalace ka rasa gane komai mu shiga tattaye mu kan ba zama aiki mu kullun zagin bayan Allah ne mutum ko mutumin banza ne ba ya ce ka zage shi ba ka kyale shi ka kama harkaka shi kama tashi idan ka zage shi dan yana mutumin banza me riba ka da ka samu babu Allah ya wani jagora na yana magana ya ce mutum mutumin banza ne ya yi barna ka faɗi wannan barna su mabarnata ai kala-kala ne akwai wanda yake mabarnaci ne barnarsa ta shaye shi ne kawai ba ta tasiri akan kowa kana da hanyar mai nasiha ka in baka da kawai ka rabu da shi akwai mabarnacin da yana koya wa mutane barna kaga wannan shi shi ya jayo a shiga lamarin shi shi ya jayo a shiga lamarin shi ba a kyale shi kuma cikin mabarnata akwai wayanda barnarsu takan takaitu ne akan ɗaiɗaikun mutane akwai mabarnatan da barnarsu takan wato cikin mutane da yawa to ya danganta da hukunci da za'a musu mu dauki misali mutum ne wanda yake kowa ya da jahili ne kuma kowa ya da dan iska ne in yazo yana wasu maganganu da yawa za su yi hukunci akan kawai ƙarya ne amma mutumin da ana ganin malami ne an yadda da malanta shi sai ya zo da wani abu na bid'a yana kokarin ya kawata shi ya yada wa mutane imamu al-barbahari ya ce ba a yi shuru sai an yi kokari an bayyana wa mutane a dage har a gane shi ko da ko zai faɗa ko da zai ce duk abin da zai ce wannan ba suka ne gare shi ba cin mutunci ne gare shi ba kare al'umma ne Allah ya mana jawo la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda zai yake hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba da ɗaya daga cikin ku zai ciyar da misalin dutsen uhuru na zinariya na balaga mudda ya hadihim bai kai darajar mudu na ɗayan su mana mudu guda da sahabi ya bayar wala nasifa ko ko rabin sa wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitabu was sunna su ahli sunna suna karɓar duk abin da qur'ani da sunna suka zo da shi wal ijma' da kuma ijma'i na malamai min fada'ilihim na daga falalar sahabbai duk wata aya da ta yi bayani akan falalar sahabbai su ahlu suna sun yadda da shi kan su yan shi'a har inda Allah ce da kada radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara su su ba sai da wannan ba sun ce wa'annan munafikai ne duk sun canza daga baya sun sun yaudar sayyidina aliyu da Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an sai suka ce wannan ba da su ba da sauran sahabbai ake ba su ba su yadda da wannan ba amma su ahli sunna duk ayar da ta zo tana yaba sahabban manzo Allah sun yadda sun mika wuya sun imani da wannan wa maratibihim da matsayin su duk a Qur'ani ma ya bambanta menene mataki na sahabbai waɗanda suka yi imani suka yi hijira ba su zama ɗaya da waɗanda suka yi imani bayan waɗanda suka yi imani bayan su ba su zama ɗaya ƙurani ma ya bambanta musahabbai fallasu ba guda ba akwai kuma hadisai da suke ba da matsayi-matsayi na sahabbai to su ahli sunna sun yadda da matsayin da Allah ya ba sahabbai a Qur'ani kuma sun yi imani da matsayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisansa na game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am fa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath suna fifita sahabban da suka ciyar da dukiyarsu kafin aifato makka wa huwa sulhul hudaybiya nan da an ce qabla al-fatah kafin fatah shine sulhul hudaybiya to sahabbai eh, su ahlus sunna suna fifita sahabban da suka ciyar da dukiyarsu tun kafin wannan lokaci wa qatal kuma suka yi yaki alaman anfaqa min ba'd wa qatal akan wanda sai bayan sulhul hudaybiya ne suka yi imani suka yi yaki wanda ya zo gona suka yi kura-kura suka sare suka share suka kone suka nome bai wahalar shi da matsayin shi a gonar bai zama ɗaya ga wanda sai da aka zo an fara maimai ya zo aka yi maimai tare da shi wanda aka yi maimai tare da shi wahalar shi ta yi wanda sai da aka kai girbi ya shigo wanda shi kuma an yi girbi ya shigo wahalar shi ta yi wanda sai da aka da hoto an zo an zagaye ana ci ya wanke hannunsa ya saka akwai bambanci ko babu bambanci haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta cewa wa'inda suka shiga musulunci aka yi gwagwarmaya da su kafin a yi sulhul hudaybiya matsayin su yahi wa'inda sai bayan sulhul hudaybiya suka shigo musulunci ahli suna sun yarda da wannan sabanin wasu masu wasu aqidu ma a wannan shine mu aqidan mu muna tabbatar masahabbai da matsayin su da Allah ya ba su nufifiko akan wajunansu ma ويقدمون المهاجرين على الأنصار سنة في فتا مهاجري أكا أنصارا abin ka ce mahajiri shine wanda ya bar gidan shi saboda menene saboda addini kun san hijira kala-kala ne akwai hijiratu talab akwai hijiratu naqlin da dai sauran suna jin da muka zo a cikin tafsirin suratu tauba mun yi bayani akan wannan ma'ana akwai hijira wadda za ka yi ta ne saboda addini ita kuma kala-kala ne akwai wani guri ana iya abarka kai addininka amma in bid'a sun zagaye ka kana tsoron kada bid'a tasirantu akan yayanka suka hijira ka bar wannan gari shi ma yana da wahala an aihe ka unguwa ka saba da unguwa in bid'a sun zo sun mamaye unguwa amma saboda addini sai ka bar wannan unguwa duk da sun tana kake aiki ne ko kuma wanda zai bar gari saboda addini kana da shago nan kasuwanci na yi amma babu addinin kwarai suka bane ba a hana ma addinin ba amma babu addini mai suka ta can inda ake addini na kwarai sannan irin nau'in hijirar da sabai suka yi suna garin kafirci ne a lokacin makka an hana su su gudanar da addini yadda ya kamata sai suka bi ma manzon Allah suka tai madina suka bar komai nasu wanda ya bar gida ne saboda addini darajar shi ba ta zama ɗai da wanda yake ginin shi cikin lahiya kalo yana yardi yanzu mu ɗauka a nan muna a ce gidanmu ne gidan musulunci ne wani a garinsu saboda nan gidan musulunci ne sai ya baro garin shi ya zaka inda mu ya zauna dan yayi musulunci darajar shi ta hita mu saboda shi ya bar komi saboda musulunci haka sabon manzo Allah su suka bar duk abin da suka mallaka saboda musulunci mu ko yanzu nan in kana son kaga kasawan mu a ce ga wata hidima ta addinin musulunci mutum yana iya yin hidima ta miliyan guda da gara samu jika goma gare shi inda zai ba da jika goma yau bayan sati guda a kai mai kuka cewa yanzu ma ana da bukatar wata jika goma zai iya yi amma wallahi an yi sati ana zuwa in ba sa'a ba sai mai da abin fada ko ya rinka ganin ku suwa da baku da tunani kun zo na baku kun zo na kuma akwai abin daga mutanen nan ku kyale su Allah ya ba su darajar su da ta dace da su kuma sun yi kokari to su ahli sunna suna gabatar da mahajirai su ne mutanen da suka hijira al ansar akan ansara mataimaka su ne mutanen madina su ma mutanen madina a zamanin nan sun yi abin da duniya take mamaki duk kayaran duniya sun sa ido akan suka ce da mutanen makka masu musulunci ku zo za mu ba ku kariya in ma kashewa ne a kashe mutane abinda gare mu mu ci tare komai aka sa musu ambargo ka kwado ka ambargo din nan tsohon sabon abu ne tun da ana yin shi suka rike addini sai da aka waye gari Allah ya ɗaukaka musulmai da musulunci gaba ke wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr su da sunna sun yi imani da cewa Allah ya ce da mutanen da suka je yakin badar wa kanu talasiyatin wa bid'atan wa bid'ata ashara mutanen da suka je yakin badar su 300 ne da goma sha wani abu ya malu ma shi'tum wa qad ghafartu lakum Allah ya ce da mutanen da suka je badar ku duk abin da kuke so na gafarta muku ahli sunna sun yarda da wannan wa'annan mutum 300 da sha wani abu da suka je yakin badar ko da za su yi wani laifi daga baya yan aljanna ne inji Allah ahlus sunna shine aqidar su mu shine aqidar mu Allah ce su yi abin da za su yi Allah ya gafarta musu kun san abin da yasa Allah ya san yau ya san yanzu ya san gobe ya san karshe su wa'annan da suka yi yakin badar Allah ya san karshen su duka karshen kwarai na za su sa su yi duk abin da za su Allah da iliminsa na yau da kullum ya san wa'inda mutane kirki mutumin kirki inda za ka ce je ka yi duk abin da za ka yi bai yi saboda kawai ba ma sha'awa shi bace inda ni sai ka zo ka ce min ga gida na in yi komi da komi na kasu ka kawo aiki dan ban saba wa'annan abubuwa ba ban yi ban iyawa ka kawo abubuwa ga na halas ga na haram kace duk abin da nake so in ci ban da laifi ka san dai an ce min ban da laifi amma ban saba da wa'annan ba ban ci to haka su ma sahabbai da Allah ya ce ma wa'anda suka yi badar su duk abin da suke so Allah ya gafarta musu su da ma ɗabi'a su alheri ce ba za ma su kusa su aikata abin da ba alheri ba Allah ya wani jagora yanzu ku ɗauka misali riga ta ciki da gajeren wando da facing cap sa su laifi ne? eh ba laifi ba ne sai kaga dacci da ɗan shekara arba'in eh dacci da ɗan shekara sittin ko saba'in sai ka ce baba duk abin da ka so kai ka sa gajeren wando da facing cap da riga kai yawon ka baka da laifi ka take te babu komi Allah zai ɗauka ma baka da hankali ne abba zai yi ba ko ba haka bane saboda ba ɗabi'a shi bane tunanin shi ma ba ne yake ba haka su ma sabon manzon Allah tunanin su da sabon Allah ba ne yake ba kina aka ce ku yi duk abin da kuke so alheri ne za su kara ba za su yi sharri duk wanda kaga an ce ce kai abin da kake so kaga ya kwantsama wajen sabon Allah ai dama ba na kirki bane ba na kirki bane Allah ya jagora wa bi annahu la yadkhulu nara ahadun baya a tata shajar kuma suna imani da cewa ba wani wanda zai shiga wuta wanda ya yi ma manzo Allah mu baya a ƙarƙashin wannan bishiya kama akhbar bihi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari bal laqad radiyallahu anhum wa radu an haqiqa Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah wa kanu akthara min alfin wa arba'imiya sun kasance su fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu ne mutane da suka yi manzon Allah a mubaya'a lokacin da labari ya zo cewa an kashe jana Usman za da ya ce to su yi masa mubaya'a akan sai su ɗauki fansa shi sa Allah ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما كان dukkan wa'ina ana ce da kadar radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ce ya yarda da su duka to su in shi abu sai da wannan ba sai su ce a to ai daga baya kuma sun canza dan haka wagga aya ba ta aiki akan sabon manzon Allah ko ban wani ya zo ya ce musu haka ba mu sani ba ya tambaya ban ji ba yana tambaya yake ce yanzu su sahabbai ana ce musu radiyallahu anhu ko to yanzu kamar yadda yan bid'a gai da an bace wani sai a ce radiyallahu anhu ko ba haka ba ne kula yanka ce radiyallahu anhu fassararsa yardar Allah ta tabbata ga wani sai mu tambayi ka wanin nan da kace yadda Allah ta tabbata a gare shi waye maka wahayi su kuma sahabbai da anka ce radiyallahu anhum Allah ne ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya ce ya da su kenan su akwai nassi da ya tabbatar da yardar Allah a kansu shi kuma wanga ina dalilin ka nace Allah ya dade shi kenan mutum mutumin kirki wanda ake mazaton alheri sai da fatan Allah ya masa rahama ko kuma Allah ya yarda da shi amma ba ka ce Allah ya yarda da shi wannan shine fahimta ta kuma shine abin da nake haka Allah ya yarda da wani yayi eh amma ka ce Allah ya yarda da wani to ka kawo dalili mu yanzu nan ga dun mu duka wa ke da garantin Allah ya yarda da shi ya daga hannu sai mu misali da shi amma muna fatan Allah ya yarda da mu shi ne fatan mu duk abin da yake bukatar dalili kafin a kafa hujja akan shi ya kamata kafin a yi hukunci akan shi sai an kafa dalili na wa yashhaduna bil jannati liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bal da kadar radiyallahu anhu wa radu anhu haqiqa Allah ya yarda da sahabban manzo Allah su ma sun yarda da shi wa kanu akthara min alfin wa arba'imiya su fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu ne wa'inda suka yi manzo Allah mu baya Allah ya ce ya yarda da su dukkan wa'innan ba za su shiga wata ba daga shaidar mai shaida shine manzo Allah sallallahu ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم suna yin shaida ga aljanna ga duk wanda maza Allah ya masa shaida cewa dan aljanna ne duk wanda maza Allah ya ce wani dan aljanna ne to su sun yadda ahlus sunna sun yadda shi sai ma da yaka misali ce kal ashratil kawo mutanen nan goma da maza Allah ya ce yan aljanna ne da Allah ya ce Abubakar fil janna Umar fil janna عثمان في الجنة علي بن أبي طالب في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة الزبير بن العوام في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعيد بن أبي وقاص في الجنة إسعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد الشيماء في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة إن متاني قوما مدالا لكن شيء أعيان الجنة سؤال السنة كوي مو من يدى بامد جاه wannan shine aqida ta Allah suna ga baki daya amma wani saboda kiyaye shi da sahabbai bai yadda ba shi yana bakin ciki a ce Umar yana aljanna kamar dan shi'a a ce Abubakar yana aljanna to aljanna Allah ne yadda ita ko kuma shi ke badawa ya ba su to idan ba ta yi ma baya za ka yi to aqida ta ta ahlus sunna suna yin imani da suna aljanna wa inna wa ya fada manzo Allah ya fada وثابت بن قيس بن شماس da ثابت بن قيس بن شماس shi ma yana aljanna wa ghairihim min as-sahaba da wasu daga cikin sahabbai akwai sahabbai da dama ne wanda manzo Allah ya musu shaida da aljanna wasu an faɗi labarin su su ba faɗi labarin su ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنة تبتروا game da abin da zance ya zo mai yawa an ce tawatar bihin naql hujjoji suka zo a birkici a ma'ana a barkatai hujjoji masu yawa da suka zo game da amirul mu'minin shugaban mu'minin shine ali bin abi talib wa ghairihi da waninsa min anna خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر نتشيوا وندي كوا على خير أتكون الأمة تمنزو على بايا النبي دا شيني أبو بكر kun gane ko? wai wani tsoho ya mutu wai wasu ga cewa inda akwai annabi bayan manzon Allah to da shi na da Allah da gaske ne? awayewa a rika adalci mana a rika adalci duk amince da wanga hadisai har su ma masu haɗin waga magana sun sun yarda cewa abubakar ya kowa ba amma dai da a yi ƙarya da a yi yabo ya wuce ka'ida wajen a ce inda akwai wani aba eh eh ɗan bida a yi sai su gasa sai ɗan bida amma ahli sunna ba ka kawo mai wani ka ce ya yi abubakar bayan abubakar a cikin wani al'umma wanda ya kowa shi ne umar bin khattab ba yi sallitu ne bi usman suna kawo na uku shi ne usman bin affan zunu rai kenan ma abuci haske guda biyu kai ka san ko wajen cancanta in an ka kalla a zo a auna wanga tsoho a kaddara a zamanin mamun za Allah ne ya rayu ko? da shi da Usman ba ya kusa da manzon Allah Usman ba shi ne manzon Allah ya ba shi yarsa ta cikinsa tar rasu ya ƙara masa guda darrasu ya ce inda muna da ta uku da mun ƙara maka za da wani ba daraja ba ce usman ne manzo Allah ya ce ma darra usman ma fa'ala ba'da yau da yau usman ko yayi zunubi zunubin nan ba zai hana shi shiga aljanna ba da yau an rohe kowa ko da yi ya da aljanna ne kuɗi ne za a je tabuka shine jasil usra dan muka zo bayani akan tafsirin suratul tauba mun yi bayani akan wannan zalla cewa zai baiwa addini gudunmu kuma ya tashi ya ce ya bada raƙumi 100 da kayan su fi sabilillah zalla ya ce an jima ya ƙara cewa zai kawo dashi gudunmu kuma ya ce na ƙara wasu 100 da kayan su an jima da suma ya tashi ya ƙara cewa ya bada wasu 100 kamar yanzu Huri Yunusa ya yi kwaman ɗin shinkafa sai ce ya ba 'yan Nijar taimako fi sabilillahi na talam ɗari uku alba musu. Ai mutane da yawa za su samu. To shi Usman da yawan nan bai isa ba sai ya zo gida ya ɗogo tsabar kuɗi ya zo gidan manzo Allah ya zube mai manzo Allah yana juya kuɗi saboda farin ciki yana ma darda Usman ma fa'ala ba'da da yau ma darda Usman ma fa'ala ba'da da yau daga yau usman ko ya yi bai ke cikin ba zai cuce da shi da Allah ka hada shi da subhanallah in baka da aqida ta ahlus sunna wallahi ga ka da shekaru amma babu wayo babu hankali sai ka faɗi abin da bai kamata ma ka faɗi shi ba mutumin da yake da wannan daraja wai duk ka tsallake suka ce shi wanga da ya mutu da wayonmu wai ya kai wa'ancan da gaskiya ne ƙarya ne kamar rashin adalci ya yi muni ma sannan wa yurabbi'una bi ali radiyallahu anhu suna yin suna kawo na hudu shine ali bin abi talib dan gidan manzo Allah ali tun yana karami yana tare da manzo Allah ya kwanta shi hadu da manzo Allah ya kwanta ya shiga zanin da manzo Allah ya shiga an lullube shi sai da na ali in dai karama ce shi ya kwashe duka idon kai ruhi kaman tare sai dai na aliyu wai haka ce wani na da karama a ina ya samu ta in dai a musulunci ne ya same ta to bai kai aliyu ba ko ba haka bane to ga mai garanti shi dan gidan manzo Allah ne an ci tare da manzo Allah yau ku ɗauka misali in ka yi wayo ka kai shekara ashirin ko sha biyar ko talatin da wuya gadon babanka a ce ka zo inda yake kwana ka kwanta haka ne da wuya zanin da babanka yake rufa a ce ka rufa da shi kana ganin darajar uban ta wuce ka yi haka shi Ali radiyallahu anhu saboda darajin shi munzo Allah ya kwanta a shinhida ya ce zo kwanta zani da munzo Allah ya ruwa munzo Allah ya cire jikin shi ya ce rufe jikinka da shi dan Allah ya ana magana karama ana magana daraja aka ambaci sai na Ali ba kare ba shi ma a gurin ahlus sunna na hudu ne a fadana bale kai ka tsallake saboda rufewan kwakwalwa ka ce wai akwai ɗan wanga zamani da ya samu darajar ta wa'inga na hankali ahlus sunna ba sa yarda da wannan hatsaniya sun yi imani da wanda ya fi kowa daraja a cikin wannan al'umma manzon Allah nan ne kaɗai a shi manzon Allah da duniya da lahira shine firamin kun san in aka yi confusion ba ai an ka samu frame ana samun menene sai menene sai menene to shi manzo Allah da frame da daisium da catrium da kazan duk ya kwashi dan ba abin da ya kusa da shi bare a ce ya zo daisium in aka zo ko a sahabban annabawa cikin sahabban annabawa sahabban da sun kai kowane falala su ne sahabban manzon Allah ko ba haka bane a cikin al'ummomi gaba ɗaya al'umma da ta yi kowace falala ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin al'ummar da ta yi kowace falala a cikin sahabban da suka yi kowane sahabbai falala wanda yake na farko da daraja shine Abubakar ne Siddiq mai bi masa Umar bin Khattab in shi a kokuna so ko ba so sai Usman surkin manzon Allah sai Aliyu bin abi talib wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa sauran sahabbai gaba ɗaya ahlus sunna ba su da jin haushin kowa sun yarda da kowa Allah ya yarda da shi abin da ya gudana tsakanin sahabban manzo da ahlus sunna suna kame bakin su kamar ka ga mahaifinka ya ci kwalan mahaifiyarka sai ka zo ka zo kana faɗa ma mutane ana hira ka ce wai baba ne ya ci kwalan mama ta sai a kalle ka ce baka da hankali dan wanga fada kai ya yi karin ga gaude shi sai da kai shiru ko ba ka bane Allah ya wani jagora shine yake cewa bari maimaita wa yukirruna bima tawatara bihi naqlu suna tabbatarwa abinda yanka ce an naqlu abinda aka ciro shi da dalilai abinda dalilai suka tabbatar da shi an amirul mu'minin game da amirul mu'minin ali bin abi talib ali bin abi talib wa ghairihi min anna khayra hadhihi al umma na cewa mafi alkhairin wannan al'umma ba da nabiyya bayan annabinta abubakar shine abubakar kuma umar sannan umar wa yusallifuna bi uthman suna kawo na uku shine Usman rabi'una bi Ali suna kawo suna kawo abin nan na hudu shine Ali bin Abi Talib kama dallat alaihi al-athar kamar yadda dalilai na hadisai suka tabbatar kama ajma'at as-sahabatu ala taqdim Usman kamar yadda sahabbai suka yi ijma'i wajen gabatar da Usman ma anna ba'd ahli sunnah tare da cewa wasu daga cikin ahlus sunna kanu qad ikhtalafu fi Uthmana wa Ali sun yi sabani game da Uthman da Ali radiyallahu anhu ma Allah kara musu yadda ba da ittifaqihim bayan dukkan sun yi ittifaqi ala taqdimi Abi Bakr wa Umar akan cewa Abubakar da Umar su ne gaban kowa daga cikin sabon manzon Allah cewa ayyuma afdal wanne ne yake
kalla da kyau yanzu ko in tambaye ku da Usman da Ali waye falala ai yanzu muka dan ba da labari game da waye Usman ko ba gaban yanzu muka ba da labari game da waye Ali ko ba gaban to waye falala wa'inda suke gani Ali ya falala su daga mai hannu wa'inda suke ganin Usman ya falala su daga mai hannu to ku dukkanku in da tambaye ku dan me ba ku da hujja sai ku ce saboda ahli sunna sun gabatar da Usman akan Ali shine hujja ku dai ko ba haka amma in an ka dawo a warware a warware a warware a zube falala Aliyu a ƙasa a zube falala Usman a ƙasa kai dai zaka rasa wa zaka dauka eh malam shi ya kawo saɓani har wasu ahli suna suna ganin kai kai aliyu ya falala sai shi kafin usman wasu kaga a'a kai usman ya falala sai shi kafin ali wanda saɓani ba abin a zargi kowa ba ne inda duk wanda ya ce aliyu ya falala in ya yi zamani ya kama kasaso maka falala ali sai ka ji kai ma ba kai shi an tsaya in ko wanga ya ce ma kai Usman yahi ya kama karanto maka falalar Usman take ce kai Usman yahi wannan shine abin da ya kawo sabani amma Abubakar shi kan shine prime babu magana har ba a hada shi da kowa sai Umar to sai wa'annan ahli sunna da yawan su sun tafi akan cewa daga Umar sai Usman daga Usman sai Ali sai dai akwai wasu da suke da ra'ayin a fahimta ganin kai wagga falla ta ne bai kamata a ce ya zo na uku na hudu bai kamata a ce ya zo na hudu na uku ya kamata ya an gane misali ko na eh wannan shine aqidar eh a ba kawai cinaye ba kamar mu ɗauka wanga ya cancanta wanga ma ya cancanta sai a ce muku ku zaɓi guda sai ku tara kuka ce kun zaɓi wannan sai ku takwas kuka ce kun zaɓi wannan waye za a ɗauka kafin hausa kenan shi yana tafiya ne a aƙida na ahlus sunna duka sun mafi yawanci sun karkata akan Uthman shine na uku ba dan Aliyu bai da falla ba amma Aliyu shine na hudu kenan koda ahli sunna suna ganin ra'ayi na aliyu ya kai shi kai matsayi na aliyu ya kai zama na uku to inda dalilai na rinjayar da Uthman sun dara dalilai na rinjayar da aliyu ce kai babu laihi aliyun ya zama na hudu mutumin ya zama na uku dukkan su ai ba na kasu bane dan an sa aliyu ya zo na hudu ko ba ga wani aliyu ko na talatin ya zo ai ba wasa bane Allah ya damu da su a gidan aljanna to shine yake cewa faqaddama qaumun usman wa sakatu wasu suka ce Uthman shine yake gaba akan Ali wa sakatu suka shiru su dai wasu ce komai akan Ali ba aw rabba'u bi aliyi ko kuma suka ce Aliyu shine na hudu wa qaddama qaumun aliyan wasu suka ce kai Aliyu shine na uku Usman ne na hudu wa qauman tawaqqafu wasuka shiru alisun al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wajen matsayi da daraja da daraja bayan annabi wane ne abubakar bayan abubakar waye bayan umar sewa to wasu ahli sunna da suka kalli farilan aliyu suka kalli falalar usman sai suka ce su sun yi shiru ba su iya cewa usman ne ko ali sai suka shi kun ga adalci na ahlus sunna in bayani ya gabata ahlus sunna ba sa boye komai fada suke yi wannan shine amana na ilimi komai a faɗe shi dan Allah da ahlus sunna da yan shi'a suwa suka fi son sayyidina aliyu amma sai ga dan shi'a ya ce ai wa'in ga makiya ali ne kai baka san su wai ahlus sunna mu akan ali da yana raye muna iya mu bada jinin mu akan shi yanzu kuma da bai raye in kace zaka toza ta ali muna ji muka fahimci wancan aliyun kake nufi to sai inda karfin mu ya kare dan ba da wasa bane Allah subhanahu wa ta'ala ya mu jagora lakin istaqarra amru ahli sunnati ala taqdim Uthman amma ya tabbatu al'amarin ahlus sunna na cewa sun gabatar da sayyidina Uthman thumma Ali sannan Ali wa in kanat hadhihi al-mas'ala duk da yake wannan mas'ala shine mas'alatu Uthman wa Ali mas'ala Uthman da Ali laysat min al-usul allati yudallalu al-mukhalif fiha ba ta daga cikin asalin abin da ake fadda wanda ya sabani a cikinta inda jumhuri ahlus sunna da daga mafi yawancin ahlus sunna da yawa daga cikin alalla sun ta yi a kan cewa don mutum a yadda ya ci matsayin ali ya ci ali ne na uku to bai bata ba a gurin ahlus sunna saboda akwai dalilan da in ka je su zaka ga kai aliyu ne na uku sannan wanda ya tsayayen saurarin labarin Uthman ya ce a Uthman ne na uku aliyu ne na hudu shi ma bai bata ba kina wani ba mas'ala ce da ta kai za a batar da mutum a kanta ba ko a ce yayi bida ko abin da ya kamata amma ta kariri abin da ahlus sunna suka kararar aliyu shine na hudu kuma shine na uku lakin al-mas'alah allati yudallilu fiha al-mukhalif mas'alatul khilafa amma fa inda mutum za a ce ya bace a cikin wa'annan mas'ala shine mas'ala na khalifanci waye khalifa na ɗaya abubakar waye khalifa na biyu umar waye khalifa na uku usman waye khalifa na hudu ali idan ka ce baka yadda da khalifancin sayyidina usman ba to ka ɓace saboda ka saba wa abin da sahabban manzo Allah suke a kai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashid ku bi sunna da sunna wa'annan halifofi nan ne da manzo Allah ya ce ku bi sunnarsu su ne suka tsaya suka ce Usman sannan Ali ka kuma sai ka ce a'a zaɓin su bai yi ba kacce sun yi kuskure to kai ka ɓace su suna kan daidai amma yanzu ana magana falala da sai na Aliyu da sai na Usman waye falala sai kake cewa kai kana ganin Aliyu ya yi to wanda ra'ayinka ne a gurin Allah suna baka yi bata ba amma wane ne khalifa na uku a musulunci sai ka ce ali ne sai a ce to ka bace dan ka sabka daga tafarkin fahimta sahabban manzon Allah ya bada jagora وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم ya faru cewa su ahli sunna sun yi imani da cewa khalifan manzon Allah bayan mutuwar manzon Allah Abubakar shine Abubakar thumma Umar sannan Umar thumma Uthman sannan Uthman thumma Ali sannan Ali radiyallahu anhum ajma'in dukkan su Allah ya yarda da su wa man qala fi khilafati ahadin min ha'ula'i duk wanda yi suka game da khalifancin ɗaya daga cikin wa'annan fa huwa adallu min himari ahlihi to shi ya yi jakin gidansu bata jakin unguwarsu ya yi shi zama batacce kasa a duniya ya ninka ce ana neman ɗibgagge aka baka misali da jaki ko to wanda duk ya yi suka game da khalifancin wa'innan to ya yi jaki bacewa Allah kai mu da jagora kenan wa'annan daga suka game da khalifancin manzo khalifancin sahabban manzo Allah mu a gurin mu ahli suna ibgaguna jakuna ne ba su ganewa ba su fahimci addini ba in ko sun yi ilimi sun bi son zuciyarsu sun kuma halaka sun halaka waye ya naɗa ali waye ya naɗa abubakar a matsayin khalifa shi ya naɗa kansa mafi alherin jama'a su suka ce abakar kai ni jagora bisa dalilai da suka kananto a fahimta su na bayanin manzon Allah bayan shi ɗaya abubakar umar shi ne zai ce to ni ne khalifa a'a wa'annan dai da manzo Allah ya ce ku bi sunnarsu su ne suka ce umar kai ne bayan umar ya shuɗe usman shi ne ya to ya ce ku azani a'a alin yana nan da shi aka shawara cewa usman shi ya cancanta ya zama khalifa na uku sannan ali amma yanzu wani ko baki bai iya karantawa ba sai zai yana ce ma'ai khalifancin nan na sai na aliyu ne an ka kwace an ka ba abubakar aka ba umar kowa ya gaya masa wannan bata ne suna faɗi suna ce annabtar ma shi manzon Allah annabtar ma ba tashi ta ba kwace ne an kai an ka ba manzon Allah ta aliyu ce yana ma rubuce yana rubuce in kana so ka samu tarihin yanci akwai littafi da an kai na ilahi zahid lillahi thumma littarih tabarru ila aimat al-athhar ilahi zahid ya littafi da yawa yayi ash-shi'a wa ahli sunna yayi ya rubuta littafi akan abin nan الشيعة وأهل البيت Allah ya mura jagora akwai littattafai da dama na yin shi'a wanda ahli suna suka rubuta su don wanke don wanke an sabon manzo Allah da zai abin da ya kamata wa hibbuna ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna son iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawhum suna jibanta al'amarin su ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أري وصية منظوم الله صلى الله عليه وسلم وقام رسول حيث قال يوم غدير خم ranar da manzo Allah ya wannan magana a ranar gadir khummin gane ko gadir khummin huwa birkatun huwa birkatu ma'in qurbil juhfa wani guri ne na ruwa kududdufi a ce wani dazo ne ya kamin wannan muka ce akwai kududdufi akwai menene ƙururrube shi ne birka ina da ko ya gudu za ta yi dazo muna karatu bayan magana da sha mala aliyu ina yi ina mala aliyu ya ta yi ko a ce mai akwai kwambakasiya an kawo kwambakasiya ba a satta shi ba kun gane birka wancan lujja ne hasibat ku lujjatan ko ba haka bane an ka ce lujja kururrufi birka shine kururrube to wani kururrube ne da yake kusan juhufa a ranar 18 ga watan zilhijja shekara ta goma bayan hijira bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hajjatul wada shine ya zauna a cikin labari yake cewa man kuntu maulahu hada aliyu maula duk wanda yake ni majibaci al'amarin shi ne to aliyu ma maulansa ne wannan ne Allah ya kamuna da kanshi za mu tashi yana daga cikin hadisi da 'yan shi'a suka kafa hujja da shi wanda in Allah ya subhanahu wataala ya kamuna rai gobe za mu ɗan yi bayani kaɗan ko minti biyar haka ko goma sai mu ci gaba da karatu ko ba haka ba ne zan ismail lokaci da ya rage na minti nawa ya rage mu minti uku ba zai ishe mu akan wannan ba Allah ya mura jagora nan za mu takaita Allah muka yi daidai Allah ya mulada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka